أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu dama haduwa a wannan masallaci mai albarka masjidu al'ansa a cikin karatun littafin mu na nuniyatul qahtani wannan cikin ikon Allah da yarda shi zai zamanto zaman mu na 33 a cikin karatun wannan littafi a yau ranar litinin 15 ga watan rabiul akhar shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga talatin ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya isa alaihi salatu wasalam in saha addare a satin da ya wuce mun tsaya a baiti na ɗari hudu daidai yau cikin ikon Allah da yarda shi zan mu tashi a baiti na ɗari hudu da ɗaya. Ya Muhammad al-Qahtani, والسحر كفر فعله لا علمه من ها هنا يتفرق الحكمان والقتل حد الساهرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان وتحر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان لا تخرجن على الإمام مهاربا ولو أنه رجل من الحبشان ومتى أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان الدين رأس المال فاستمسك به فضياؤه من أعظم الخسران يقول محمد القحطاني والسحر كفر فعله لا علمه والسحر كفر فعله لا علمه من ها هنا يتفرق الحكمان من ها هنا يتفرق الحكمان والقتل هد الساهرين إذا هم والقتل حد الساهرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان عملوا به للكفر والطغيان وتحر بر الوالدين فإنه وتهر بر الوالدين فإنه فرض عليك وطاعة السلطان فرض عليك وطاعة السلطان لا تخرجن على الإمام محاربا لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه رجل من الهبشان ولو أنه رجل من الكفار ومتى أمرت ببدعة أو زلة ومتى أمرت ببدعة أو زلة فهرب بدينك آخر البلدان فأعرف بدينك آخر البلدان
الدين رأس المال فاستمسك به الدين رأس المال فاستمسك به فضياؤه من أعظم الخسران فضياعه من أعظم الخسران
zarakum Allah min fadlihi wa tawfiqihi malam yake cewa a baiti na 401 was-sihru kufrun fi'luhu la ilmuhu min hahuna yatafarraqu al-hukuman malam yana mana bayanin akan cewa tsahi kafirci kafirci ne tsantsa sa tsahi kafirci ne tsantsa menene tsahi in an ce asihir lugatan kullu amarin yukhfa sababu fil lugal arabiyya dukkan al'amarin da za a ba a san sababin shi ba musamman asihir a lugga a harshen larabci ko kuma ma yi ta hanyar alagai da hakikati duk abin da za a kawo shi ba a kan hakika shi ba an sarrafa shi wannan a hanya a lugga ta larabci shine ake ce ma a sihir kenan kenan sarku sihir ko sarku shay an hakikati ka mai da abu ba yanda yake ba amma a shari'a ta musulunci abinda ake nihi da asihir shine al-muhada'a yaudara والتخيل دا هيالنتي أو أزائم وأقد كوكما أعا قل قل وند زأي تؤثر في الأبدان سي تاسيري أجكم متن والقلوب كوكما أزكا تمتن فيمرض sai dalilin wannan sihirin da aka mai sai ya rashin lafiya au yuktal ko kuma dalilin sihirin an yi sihirin ne daman dan a kashe shi aw yufarriqu bainal mar'i wa zawji ko kuma an yi sihirin ne dan a raba ta da mijinta ko kuma a raba shi da matar shi wa gairihi da makamantan wa'annan kenan shine wannan ma'ana na sihir lugatan wasfila dalili akan haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani mai girma واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أتكن سورة البقرة a nan abin da zan magana sihiri gaskiya ne amma kuma hallo zai tasirin shi da rashin tasirin shi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala don saboda ba wanda ya isa yi sai Allah kuma ba wanda ya isa hana sai Allah kenan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma hum bidarrina min ahadin illa bi iznillah sai da izinin Allah ya kamata mu gane cewa a cikin wannan karatu asihir yanqasmu ila aqsam kasira sihiri ya kasu kashi kashi amma malamai na hadisi da malamai na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun raba sihiri gida biyu ya kasu kashi guda biyu na farko asihir alhaqiqi asihiru alhaqiqi sihiri wanda yake na gaskiya ne menene asihir alhaqiqi wanda yake da tasiri na gaskiya fa yumradu sihirin da yake sa mutum rashin lafiya wa yuktaru ko kuma ya kashe mutum wa yufarriqu bainaz zawjayn ko kuma ya raba tsakankanin ma'aurata ko kuma wa yushma bainaz zawjayn bai san ta ayi sihiri dole sai ya so ta yana yufraq wa yujma yana hadawa kuma hado yana rabawa kenan wa yuzilul aqal ko kuma kusar da hankalin yana da hankali yanzu an mai sihiri ya zama tobe da hankali wa yu'assir fil masha'ir ko kuma hallo ayi sihirin a sa shi kawai yayi kawai sihirin da ake kawai gauga hushi ko irin sihirin da ake kawai gauga hushi daga an mai kadan hushi duka nau'i ne na sihirin ka wannan duka yana daga cikin sihir kenan wanda yake haƙiƙi ne shine Allah subhanahu wa ta'ala yake fara a cikin suratul falaq ومن شر النفاسات في العقد daga sharrin mata masu tsoki a cikin kulle-kulle a haɗa wani da wani ko a raba wani da wani wannan kashi na farko na sihiri kenan asihir alhaƙiƙi kashi na biyu na asihir shine asihir attahayili kenan jiddul haƙiƙa wanda ba haƙiƙi bane ba shi sihir ne tsani ne amma ba na gaskiyan wancan ba amma na imagination wa huwa sihiru al-mabni ala al-hida tsari ne wanda aka gina shi akan yaudara allazi la haqiqata lahu kama qala Allah ta'ala an sahrat fir'aun fa idza hibalahum wa asiyuhum yuhayyalu ilayhi min sihirihim annaha tas'a kaman ash-sha'wazatu ruwa'idu sihir ne eh kwano ba komi a gwada ma ba komi kuma hallo daga kaji kuma hallo kaga kudi a ciki an yi amfani da aljannu sun kawo wannan kudi maji kenan shine asihir at-tahayyili an yi maji kenan kenan wannan shi ma nau'i ne na asihir ba wancan hakiki bane shi wancan ba a sa rashin lafiya ba a sa kaza a sai dai a dauko abu da babu kaza sai kaga an yi abu kamar yadda sahara na annabi Musa suka yi na fir'auna ya zo ya aza sun ba annabi Musa tsoro suka yi ta sakin igiyoyinsu suke komawa macizai suka yi ta sakin kwararen su koma dabbobin daji eh kenan wannan shine asihir at-tahayyili kenan ba wancan ba hakiki dukkan su wannan kuma haramun da hakikin da at-tahayyilin dukkan su haramun kenan shine wannan ake ce mai ash-sha'waza asihir at-tahayyili sai malam sai ka yanzu bayan ya kawo akan sihir sai fara zance akan hukunci na asahir faƙara walƙatulu haddu sahiri na izahumu alimu bihi lil kufri wa tuguyari shi kisa ita ce haddi na sana'ati huna inda inda hadu bab al'ad wal qatlu haddu sahiri na izahumu shi kisa ita ce haddin mai sihiri idan ya yi wannan sihirin don ya yi aiki da shi ko kuma ya kafarta da shi ko kuma yana shishigi da shi a nan abinda zan mu gani mana anan ya yi bayani akan asihir kufurin fi'iluhu la ilmuhu malaman hadisi sun tabbata akan wannan magana ba haka ba take fi'iluhu la ilmuhu yace aikata shi ne ba ilimin shi ba ilimin ma malaman shari'a ta suka wace ka je ka nema shi ma ilimin kakka je ka neme shi kenan anan magana kamar irin su a suhaimi shehin malami ɗalibi na imam al'albani rahimahullahu ta'ala ya ce a nan mana ya yi kuskure allah ya gafarta mashi fahimna umar bin hattab yarda Allah ta tabbata a gare shi ya yi rubutu a kan irin lauyoyi wanda yake ɗorawa sai ya ce a niktulu kulla sahirin wa sahira ku kashe dukkan mai tsahi namiji ko kuma mai tsahi mace faƙara bi halihi sai aka ce ma umar bin hattab radiyallahu anhu faqatalna salasa sawahir sai muka kashe masu tsari guda uku hadisi wanda abu dawud da ya rawaito kuma imam al'albani ya ingantar da shi haka ya zo a kan hadisi hafsa yadda allah ta tabbata a gare ta ta yi umarni da ƙasar jariyatin laha ta yi umarni da a kashe wata baiwa baiwarta don me yasa sahara ta ha don saboda ta ma hafsa sihiri fakutilat sai aka kashe ta hadisi wanda malik ya rawaito shi cikin motsa imam malik kuma ibn al-qayyim ya ingantar da shi cikin zabul ma'ad dan shi yasa malamai suka tafi dukkan su da abu hanifa da malik da ahmad da jamhur ahli ilm ila wujubi qatl as-sahih kawai mai tsahi a kashe shi wannan magana ce ta abu hanifa da Malik da Ahmad da jamhur ahlul ilm a cikin al-Mughni ibn Qudama da Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala amma mazhabi na Imam Shafi'i yarda Allah ta tabbata a garin Allah ya ji ganshi da rahama fa qala as-sabki anna sihr lahu thalath ahwal shi mazhabi na Imam Shafi'i sai da suka raba suka ce mazahi lahu salasatu ahwal yana da hali guda uku na farko halin yuktal kufran hali na farko akwai matsayin da kashe shi ake kawai don kafirce shi kashe shi ake don kafirce shi wa halin yuktal kisasan na biyu kuma akwai halin da kashe shi ake don kisashi ne don saboda da yawan nan sihirin ya kashe ya yi tsahi ya kashe wani to kanka wanda ya kashe mutum shi ma a kashe shi wancan na farko ya ce yuktal kufuran ana kashe shi don kafirce shi ridda kenan ko na biyu kuma hannu ya ce yuktal kisasan ana kashe shi don saboda ya kashe shi ma kenan ya kashe shi kisasan kenan na uku kuma ya ce wahalun la yuktal aslan akwai wanda kuma ba a kashe shi bal yu'azzaru amma ana mai gondane a mawa kaso za a sashi har mutuwa za a mai kwandane a ma amma alhala allati yukfar kufran eh kuma yake bayani halin da yace ana kashe shi wanda kawai kafirci ne amila bi sihirihi ma ya bulgul kufur kenan a wannan sihirin nashi yayi abin da yake hudda mutum daga musulunci ya kai mutum zuwa ga lidda to wannan kawai kashewa ne wa halatu allati yuktal qisasan in qatala bi sihirihi halin da ake kashewa a kisasi kamar shi ne wanda ya kashe wani a sihirin nashi to shi ma sai a kashe shi wa illa fa annahu yusajjad in ba haka ba to sai a sa shi kaso kamar wanda kenan anan wanda ya sihiru at-tahayyili ne wanda kawai aikin shi sihir at-tahayyili idan haza huwa kenan wannan mazhabi na Imam Shafi ala kulli hal ya kamata mu gano cewa duk mai tsani ko kuma bokaye busu da rabo a cikin lafira matuƙa busu tuba ba kafin su mutu duk wanda ya mutu yana tsani bai tuba ba bai da rabo a lafira don faɗa ta Allah subhanahu wa ta'ala ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون duk mai tsagi duk mai bokanci in ya mutu bai tuba ba bai da rabo a lahira Allah ya kare nan malam sai ya fara bayani yanzu kuma hallo akan birrul walidai sai ya ce wata harku birrul walidaini fa innahu fardun alayka wa ta'atu sultani kai biyayya da iyaye guda biyu uwa da uba fa'innahu don saboda wannan biyayya fardun alaika farilla ce Allah ya wajabta ma haka wa ta'atu sultani kuma hallo kai biyayya ga shugabanni anan kenan wannan baitin ya dauki abu guda biyu ta'atul walidai wa ta'atu sultan biyayya ga iyaye kuma hallo biyayya ga ga shugaba anan تكلم رحمه الله تعالى عن بر الوالدين من أعظم الواجبات yana daga cikin mafi falala abu mafi falala aiki biyayya ga uwaye don shi sa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkurani so da yawa da dama bayan ya kawo zancen shi sai ya kawo zance na uwaye يقرن طاعة الوالدين بطاعته سبحانه وتعالى كما أن الله سبحانه وتعالى كتوى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبنجزن كياما وسيتي kada ka bauta ma kowa sai shi kuma uwaye ka kyautata musu nan kaga Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kawo tauhidi tsantsa ka a yi shirka ka yace to abu na biyu to kuma hallo a yi biyayya ga iyaye don girman biyayya da iyaye almufassiru na karo kurina hazihi ta'a bi ta'ati Allahi azza wa jal yana aka gama wannan ta'a ta Allah subhanahu wa ta'ala da ta'a ta uwaye a wani faɗa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a kun ga anan ma an kawo bauta Allah kuma ya aka biye iyaye wa abudullaha ku bauta ma Allah wa la tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da shi ko ka wa bil walidaini ihsana kuma uwaye ku kyautata musu kai ha Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in aka gode mai kuma hallo a gode ma uwaye an ishkur li wal walidayka ilayya masir a cikin suratul luqman dan girma na biyayya iyaye yana Allah subhanahu wa ta'ala in ya kawo tauhidi har da sai kawo ta'atul walidai wajibi ne ga musulmi ya yi biyayya ga iyayen shi a dukkan komi in dai ba rishin abin da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala suka saka ba dan saboda aka ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil ha la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga abun da aka halitta in dai an saba ma ga wanda yayi halitta wa in jahadaka ala an tushrika بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا kenan wajibi ne mutum ya yi biyayya ga iyaye amma hadisan da suke zo a kan birrul walde suna da daman gaske daga cikin hadisai hadisi na ibn mas'ud wanda ya zo a sahihaini yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na tambayi annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ayyul a'malu ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ala sai Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokaci qala sai ce summa jihadu fi sabil summa birrul walidain sannan biyayya iyaye summa jihadu fi sabilillah sannan jihadi a cikin fi sabilillah kenan kaga anan bayan sallah babu wani abu da yake biyawa mafi lada fiye da soyayya da biyayya ta uwaye kai amma a cikin hadisin ake cewa biyayya ta uwaye ta yi jihadi fi sabilillah abdullahi bin umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa wani namiji ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya nemi izini ya je jihadi faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana shi zuwa wannan jihadi a hayyul walida uwayenka suna da rai qala na'am sai ya ce na'am uwayena suna da rai qala fa fihi ma fajahid je ka cikin uwayenka ma akwai jihadi fi sabilillah nuni akan cewa biyayya iyaye ta fi jihadi fi sabilillah dan haka birrul walidai yana da falala malumai suke cewa babban taku na cin nasara a rayuwa shine birrul walidai kuma hallo babban taku na taɓewa a rayuwa shine kuma hallo rashin biyayya iyaye ya kamata mu gani hadisai da dama sun zo akan falala na biyayya iyaye daga cikin wannan hadisan shi biyayya ta iyaye yana daga cikin sababi na Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da kai in uwayenka suka yarda da kai to Allah subhanahu wa ta'ala zai yarda da kai hadisi ne ingantacce daga biyayyan halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين yarda Allah tana tare da yarda uwaye kuma Allah hushin Allah yana tare da hushin uwaye wallahi duk lokacin da uwayenka suka yarda da kai to Allah ya yarda da kai kuma duk lokacin da uwayenka suka yi hushi da kai to Allah subhanahu wata'ala shi ma ya yi hushi da kai daga cikin samarat na birrul walidai yana ƙara ma mutum shekaru a duniya biyayya ga uwaye tana ƙara ma mutum shekaru a duniya kuma hatto tana ƙara ma mutum yawai arzikin shi ya yawaita ya zidu fin rizki dalili akan haka faɗar shi sallallahu alaihi wasallama man sarrahu an ya mudda lahu fi umrihi duk wanda yake so Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawaita mai shekarun shi wa yuzadu fi rizqihi kuma a ƙara mai a arzikin shi falyubirru walidayhi wal yasil rahma yayi biyayya ga uwayen shi annabi yake to yayi biyayya ga uwayen shi kuma hallo ya sada zumunta a wannan hadisin wanda almunzari ya rawaito ingantacce a cikin at-targhib wa at-tarhib yanan duk wanda yake biyayya da sada zumunci shekarun shi suna karuwa kuma hallo Allah subhanahu wata'ala yana yalwata mai a cikin arzikin shi daga cikin falala na birrul walidai birrul walidai hanya ce ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ayyuka na kwarai suna da yawa kuma hallo ayyuka na kwarai sun sha bamban daga wani zuwa daga wannan aikin zuwa wannan sai ka ji an ce wannan aikin ya yi wannan wannan aikin ya yi wannan to akan haka ibnu abbas yarda Allah ta tabbata a gare shi ke cewa inni la a'lamu amalan inni la a'm- la a'lamu amalan ni ho ban san wani aiki ba aqrabu ila Allah mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala min birrul walidai sama da biyayya iyaye yace bai san wani aiki ba wanda ya yi falala fiye da biyayya uwaye fiye da kyautata ma uwaye wannan hadisi wanda ya zo a cikin arbin mufrad imam al-albani ya inganta da shi sannan daga cikin falala na birrul walidai sababi ne na kankare ma mutum zunuban shi biyayya da ga uwaye da da'a ga uwaye yana sa a kankare ma mutum zunuban shi dami dan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada indama ja'ahu rajulun lokacin da wani namiji ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace inni aznabtu zamban aziman lalle ni nayi wani zunubi zunubi babba mai girma fa halli min tauba to wannan an an ya nemi fa na iya tuba faƙwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan namijin da ya zo yake wannan tambayi hallaka min um kana da uwa faƙwala la ta rasu ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma bai da uwa yanzu faƙwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce fa hallaka min khala to kana da ƙanwa uwa ko kuma ya uwa ita ce khala manci kanwa uwa ko kuma ya uwa fa qala na sai wannan namiji ya ce kware ina da qala fa birraha ka je ka mata biyayya an ka mata biyayya kaman kama ma'aihiyar ka biyayya wannan dalili akan cewa kai hatta malaman hadisi da malaman ilimi da malaman fiqh sun tafi akan cewa hatta in uwayenka sun rasu abokanan uwayenka ko babu yan uwansu abokanan uwayenka in ka musu biyayya kaman ka musu kaman ka ma uwayenka biyayya karkashin wannan hadisin a inda ka hala qala na'am qala fa birraha yanan duk wanda mamash da rasu yamma an wa mamashi biyayya kaman yama ma aike shi yamma yan mamashi biyayya kaman yama ma aike shi kai har abokanai wanda suka zamna da ma'aibanka in ka musu biyayya kaman kama uwayenka ne hadisi wanda ya zo cikin asali wa tarbi daga ibnu umar hadisi ingantacce daga cikin falala na birrul walidai annahu yu'addi ila aljanna yana kai mutum zuwa ga aljanna yayya iyaye tana kai mutum zuwa ga aljanna an aisha ta qala an samu daga aisha da Allah ta tabbata a gare ta ummul mu'minin take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa nimtu na yi barci annabi ne yake fara fara'aitu fara'aitu ni fil janna da na yi barci sai na yi mawarki sai na ganna a cikin aljanna fa sami'tu sauta qari'in yaqra annabi ne yake mawarki sai yace sai na ji wani sautin mai qira'a yana yin qira'a fa qultu sai na ce man haza wane ne wanda yake karatu qalu sai suka ce mini هذا حارثة بن نعمان وانا حارث بن نعمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم عليك توا كذاك البر كذاك البر هيدي هوني سوجي كذاك البر كذاك البر kaga biyayya iyaye ko kaga biyayya iyaye wa kana abarru nas bi ummi shi kuma haris wannan bin al-umar a lokacin da ya fi kowa biyayya iyayen shi he annabi ya yi mulki ya gan shi a cikin aljanna ya ga wani kuma hannu yake jin sauti yana wani ƙara ana wa karanta alƙur'ani mai girma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wane ne wannan sautin wane ne sai aka ce mai haris bin nu'man ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga fa biyayya yanda take kai ga mutane fa ka ga biyayya yanda take kai ga mutane kenan biyayya ta uwaye tana kai mutum zuwa ga aljanna hadisi ingantacce wanda imam ahmad da ibn habban sun rawaito shi imam al-albani ya ingantar da shi sai mana yake cewa bayani yana da yawa akan wannan matsala sai mana yake cewa wa ta'atu sultani da biyayya kuma hallota shugabanni wajibi ne ga musulmi ya ringa biyayya ga shugabanni matuƙa wannan shugabannin ba su umarce shi ba da ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala kama amara Allah bi zalika kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni akan haka فقال جل وعلا في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا يا كون في إيماني أطيعوا الله كما الله بيئيا وأطيعوا الرسول كما أنه كما النبي صلى الله عليه وسلم بيئيا وأولي الأمر منكم da majibin da al'umma al'amari daga gare ku shugabanni kenan al'aya tana cikin suratul nisa ulul amr malumai a cikin tafsiri suke cewa hun ulama su ne malumai wal umara kuma hallo da wakilai wanda za ce wannan shine shugaban kaza wannan shine shugaban kaza har aje ba shugaban kasa kaɗai ba har shugaban ka na ma'aikata kaza umar ulul amr har shugaban ka na waje kaza na waje kaza in dai an ce wani shugaban ka ne to shine dole sai kai biyayya ulul amr kenan shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya zaba kuma hallo sai ya dora su fa yajib ada'i huquqihim ya kamata a basu haƙƙin su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu wal i'tiqad bi anna lahum bai'a shar'iyya kuma da kai i'tiqadi da eh haka ne fa Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe su ya dora su kuma har ka sani rayuwa batta yi sai da shugabanci in aka ce za a bari abu ba shugaba ko da kai ta yi yawa da yau za a ce a bari a ce ba gwamnati a Nijar ba gwamnati da shi kenan wani ya zo kofar gidanka shi a nan ma zai yanki kare kai ba ka samu ya dora katanga wanda ba ka iya hutawa da gidan ba sai dai ka nemi wani waje ka tilla ka rinka huta kuma in ya yi ka karfi kadiba naftarit da a ce za a ce an yi lese leba sai a ce gwamsariya ba ta aiki dogare ba su aiki jandarmomi ba su aiki don takatarar duk wanda ya abu ya ci bulis to kadiba ka gani wani hutawa mai yamba ya yi ba da gida kaga shugaba a nan shugabanci yana da mahimmancin gaske ko da ko wani shehin malami yake cewa la na aisha yawman wahidan bila siyadati khairun li min an aisha alfa sana tahta hakimin zalimi da a ce in rayu kwana guda ba shugabanci ya fi mun alheri in rayu shekara ɗari yake shekara dubu ƙarƙashin shugaba azzalimi haka ibn taymiya ya yi akan haka shugaba he da shugabanci rayuwa ba ta yi he da he da shugabanci kenan dan shi sa malam yake cewa anan wata'atu as-sultani sai malam sai ya kawo bayani wanda yake kula da wannan bayanin baiti na ɗari kudu da kudu la takhrujanna ala al-imami muhariban kada ka huto kai huto na huto akan shugabanka muhariban kana mai yaƙi walau wannahu rajulun min al-habashani kuna da rura shiriya sai kawo shi a washi walau annahu ne sai kawo shi tasilin hamza walau wannahu rajulun min al-habashani ko da fa abdul habashi ne kenan yashiru rahimahullahu ta'ala ila hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa usikum bi taqwallahi was sam'i wat ta'a ina muku wasiya da as-sam'u والطاعة سمعنا وأطعنا وإن كان عبد حبشي كودا فباوا ne baki wannan laraba ne ake gaya ma wannan abu ko da wai a ce a cikin su kaga larabawa ne a ce an ɗauko wani baki daga habasha kuma bawa an ce shi zai shugaban su annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku me da ku me biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akan biyayya na shugabanni man ata'ani faqad ata'a Allah man ata'ani duk wanda ya mini biyayya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to ya ma Allah biyayya wa man asani faqad asalla kuma duk wanda ya saba mini ya saba ma Allah wa man yuti'il amira kuma duk wanda ya bi shugaban shi faqad ata'ani to ya mini biyayya wa man ya'sil amira kuma duk wanda ya saba ma shugaban shi faqad asani to hakika ya saba mini hadisi wanda Buhari da Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisin man kariha min amirihi shay'an duk wanda ya kyamaci wani abu daga shugaban shi falyasbir to yayi hakuri fa innahu man haraja min sultani dan saboda duk wanda ya huto na huta ya huta ya ma shugaba ta waye shibran mata mai ta jahiliya ya mutu mutuwa irin ta jahilai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu mutuwa irin ta jahilai kenan ba a musulunci ba hadisi wanda bukhari da muslim haddu suka rawaito nan kaga ahammiyatu siyada fil mujtama muhimmancin shugaba a cikin a cikin mujtama a cikin zamantakewa sai in shugaban ya ma ba daidai ba ya ce kakka saba ma Allah to anan ne ba a zauna lafiya amma matuka ya barka ayi addini to a lokacin nan dole kai biyayya amma in lokacin da ya ce ba kaza to anan ne la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq shine sai malai yake cewa wa mata umirta bi bid'atin aw zallatin duk lokacin da aka umarce ka ka kawo wata bid'a ko kai wani kuskure faharuk to ka tsere bidinika da addininka akhiral burdani ka sauya wani gari can na daban anan malam yana mana bayanin akan cewa da addini na gaban yake to addini ra'sul mali fastamsik bihi fa daya'uhu min a'zam al khusran anan malam yana mana bayani akan cewa cikin wannan baitin guda biyu annahu alal muslim iza umira bi ma'asiyatin wajibi ne akan musulmi duk lokacin da aka umarce ka ka yi wata sabo sabo wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ka yi wata bid'a ko ka yi wani abu wanda addini bai yarda da shi ba to in aka umarce ka da haka to anan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq in uwaye ne anan babu biyayya akan wannan abu in shugaba ne a nan babu biyayya a kan wannan abu fa'alaihi an yi hajar to in ya kama ka yi hijira ma ka yi hijira wa ya harubu ila baldin ahar ka tafi wani gari wanda ya yi wannan garin musulunci kakka je garin kafare ko kuma garin da ya yi garin inda kake min ikamati sha'air dinihi inda zai ma farmetar kai wannan addinin naka li'anna ra'sul malil mar'i dinihi an ce ra'asul mal kama a ce jari na mutum to duk lokacin da mutum yana kasuwanci aka amshe jaharin to kaga mutum ya karye kenan to haka a addinin duk lokacin da aka amshe addini to kai baka da amfani kai ma kenan kenan shine ake cewa ra'asul mal shine yake cewa wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangijinka har sai mutuwa ta zo maka wa qala fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim ake so mutum yayi riko da addini akan hanya madaidaiciya har lokacin da Allah subhanahu wata'ala zai amshi kanshi dan shi yasa Allah subhanahu wata'ala da annabi sallallahu alaihi wa sallama alhasu ala du'a'i fi husnil hatima ake kwadaitar da mutum ya ringa yawaita addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da shi a saman addini kuma Allah ya ba shi kyakkyawan ƙarshe don saboda al'ibara bil hatima la bil bidaya abun lura ba da farko ake aiki ba da ƙarshen yaya ya kasance kenan don shi sa ake so mutum ya yawaita addu'a ya ringa Allahumma inna nas'aluka husnul hatima Allah kamar kyakkyawan ƙarshe in ake so mutum ya rike addini don saboda fadiyahu min a'zamil husrani duk wanda ya saki ya yi sakaki da addini to ya taɓe duniya kuma hallo ya taɓe a lahira bal a azamul husrani bari ma kai duk wanda za a ce wannan addinin nashi rago-rago ne to babu wanda ya karshen taɓewa kamar wannan mutumin Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma fa'budu ma shi'tum min duni قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ku bauta ma abin da kuka dama ku yi ta wasa da addinin in yana ku yi su amma ba ku sani ka ce musu ya ma'aikin Allah innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama ala zalika huwa al-khusran al-mubin babu tabewa a duniya da lahira kamar mutum ya ringa wasa da addini kuma allo babu nasara ga morewa a duniya ka more a duniya ka ji daɗin rayuwa kuma allo ka ji daɗin lahirarka to babu kamar wanda ya riko ga addini duk wanda ya riko ga addini alkawali ne na Allah subhanahu wa ta'ala wallahi zai ji daɗin rayuwar shi ta duniya kuma hallo zai ji daɗin rayuwar shi na lahira rabbana atina fid duniya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار don haka duk wanda bai yi riko da addini ba to yana cikin tabewa dan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai da ya rantse a cikin suratul asr ce wal asr malamai suka ce Allah ya rantse da zamani ko in suka ce Allah ya rantse da sallar asr duka zamanin innal insana lafi khusr lalle iri na mutum yana cikin hasara illallazina amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihat suka yi aiki nagari wa tawasau bil haqqi suka ma junansu wasici da gaskiya wa tawasau bis sabr suka ma junansu wasici da hakuri kaga an ce innal insana lafi husr dukkan iri na mutum yana cikin hasara sai aka kawo exception aka kawo istisna to wanne ne bai cikin hasara wanda ya riko da addini shine bai cikin hasara amma duk wanda bai riko da addini ba to yana cikin hasara innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kadiba wannan sura kale imam shafi'i yake nan yayi da yayin rantsuwa yake cewa law ma anzala allahu hujjatan ala halqihi illa hazihi sura lakafatun a cikin sulin damina usulun salata da a ce Allah subhanahu wa ta'ala bai sabko wata sura ba akan bayan shi kawai sai dai wannan surar imam shafi ita wai da a ce a alkur'ani duka ba a sabko komi ba kawai sai suratul asar ya ce wallahi da suratul asar ta isi mutum ya yi rayuwa lakafatuhum ya ce da ta ishe su na kun ga duk wanda ya yi sake sake na kashi da addini to rayuwa ita ma zata yi sakainar kashi da shi kuma hannu a lafiyar kuma hannu ga kai labari kuma duk wanda ya riko da addini zai ji daɗin rayuwa a duniya kuma hannu zai ji daɗin rayuwa a lafiyar wa man yabtagi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ina Allah ya mana jagoranci kullasa guddars farko mun yi bayani akan cewa sihiri kafirci ne kuma sihirin nan ya kasu gida guda biyu wa zai gaya mana wani bangare sihiri ya kasu kashi biyu na saut sihirul haƙiƙi da ta hayili mumta sihirul haƙiƙi da sihirul ta hayili to ya ne sihirul haƙiƙi yake za a ma mutum don a kashe shi ko a haukata shi ko a nan a raba tsakankanin ma'aurata da sauransu to shi kuma sirru ta hayili ba kamar sihir na na fir'auna wanda suke mai da igiya ta zama maciji maji kenan kenan a sirru a ta hayili tambaya ta biyu ita ce to a cikin sihir alhaƙiƙi da sihir a tahayili wanne ne haramun wanne ne halak wanne ne haramun wanne ne halak na dukkan su haramun kenan dukkan su haramu ne asirul haqiqi haram ne wasiru at-tahayyili shi ma shi ma haramu ne to menene hukuncin wanda ya sihiri mai sihiri hukuncin mai sihiri na kisa kisa akwai magana na malamai akwai magana imamu malik da ahmad bin hanbal da abu hanifa da malamai kuma akwai magana ta shafi waya magana take wa zai mana na na a kashe shi don saboda kafince shi in ji shafi na a kashe shi saboda ya kashe shi ma in ba wannan guda biyun ba to za a sa shi kaso kwandane a ba na ita kuma magana ta su imamu malika a kashe kawai na kenan wannan ita ce magana ta haddu a sahir sai muka zo magana akan birrul walidai birrul walidai wa zai karanta mana ko wa zai kawo mana falala guda uku ko kuma a kawo wa zai kawo guda ya kawo wani ya kawo wani ya kawo a guda uku daga cikin birrul walidai falala falala irin na birrul walidai na Allah zai kara ma tsawon rai na mumtaz Allah zai kara ma tsawon rai na na kamar yaya na za ka ji daɗi duniya lahira na kamar yaya mumtaz Allah subhanahu wa ta'ala zai soka duniya da lahira ridan lahu fi ridan walidai wa sahatun lahi fi sahatun walidai barakallahu fi na biyayya iyaye tana sa sababi ce na a kankare ma mutum zunuban shi biyayya mutane tana sa a kankare na zunuban shi za a ƙara ana yalwata dukiyar mutum ana sa mutum albarka a cikin dukiyar shi dukiyar shi ta karu in kana ma uwayenka biyayya yana ma mutum dalili na shiga aljanna yana ma mutum dalili na shiga aljanna birrul walidai da jihadi fi sabilillahi da kuma hado as-salatu fi waqtiha wanne ne yahi wani birrul walidai da jihadi fi sabilillahi da as-salatu ala waqtiha wanne ne yahi wani na as-salatu ala waqtiha summa birrul walidain summa jihadu fi sabilillah birrul walidain as-salatu ala waqtiha shine na farko bayan shi birrul walidain bayan birrul walidain al-jihadu fi fi sabilillah al-jihadu fi sabilillah sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo aya da dama a cikin alkur'ani mai girma in ya kawo tauhidi ya kawo zancen tauhidi har sai ya kawo zancen birrul walidain dan mahimmancin birrul walidain na wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ko kuma wa abudullaha wa la tushriku bihi wa la tushriku bihi shay'a na'am anashkur li wal walidai ka gode mini kuma hannu a gode ma iyaye kenan wannan shine muhimmancin birrin walidai abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اقض حوائجنا جميعا اللهم اقض حوائجنا جميعا اللهم اقض حوائجنا جميعا تبايوا الله ta ce a sanya ta cikin addu'a zata je ti ne za a mata aiki Allah sa a je lahiya Allah sa a aiki cikin lahiya wanda kusa da lahiya Allah ya ba su lahiya wanda suka mutu Allah ya ji gansu mu kuma in ta mu ta zo Allah ya cika mu da imani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk